الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله ذي المنن تفضل على عباده بمواسم طاعته وفتح, وفتح لهم بكرمه أبواب الرحمة والتوفيق وقبول القربات والتكفير السيئات أهل هو أن يحمد خلق فسوى قال فصدق شرع فأحكم له الحكمة البالغة في تشريعه وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يستحق العبادة إلا هو وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من عبد ربه وأفضل من صام وقام اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله هنيئا لكم العيد السعيد هنيئا لكم غفران ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر من قبل رب يفي بوعده هنيئا لكم الاجتماع هذا الصباح لصلاة العيد صفوفا أمام رب رحيم مبتهجين مسرورين مقبلين على الله تعالى سائلين منه القبول والتوفيق أيها المؤمنون عباد الله احرصوا على جمع كلمتكم على الحق وعلى كتاب ربكم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بما جمع كلمة من كان قبلكم والتفوا حول ولاتكم من المسلمين من العلماء والحكام ولا تنقادوا لنداءات الغر من الناس المتبعين لكل ناعق يريد تفريق كلمة المسلمين إن جمع الكلمة ووحدة الصف مطلب شرعي دعا إليه المولى جل وعلا وأمر به ونهى عن ضده وهو الفرقة والخلاف فطلب, فطلب الوحدة حقيقة ليست مستحيلة ولا ضربا من التخيل أو نزوة من أحلام اليقظة كلا عباد الله فلو كان الأمر كذلك لما حض الباري جل شأنه عباده المؤمنين على أن يكونوا إخوة في الله متناصرين متعاونين تجمعهم كلمة واحدة ورابطة واحدة يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولم ولما حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاحم المسلمون ويكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد, سائر الجسد بالحمى والسهر يقول الباري آمرا المؤمنين أمرا جازما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول ناهيا عن التز- عن التنازع المؤدي إلى الفشل وذهاب القوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فجمع الكلمة ولزوم الجماعة من الأسس والقواعد التي بني عليها الإسلام قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتعالف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام وقال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة قال الطهاوي رحمه الله في العقيدة الطهاوية ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال الجماعة قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرى- فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا مسلمين bayan godiya ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne shi kaɗai shi ne alfardu as-samadu shi kaɗai ne tilo babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai shi kaɗai shi ne samadu wanda baya buƙatar komai a gun kowa amma kowa da komai suna buƙata a gurinsa bai haifa ba kuma ba shi da kini tare da shi wanda ya kama da shi ko kuma wanda yake mataimaki a gare shi muna godiya ga Allah maɗaukaki a matsayinsa na mai baiwa da ya yi mana baiwa shi ne wanda ya ba da falalarsa na zaɓar lokuta kyawawa domin ɗa'a a gare shi ya buɗe wa bayinsa ƙofofin rahama da gamdakatar da kuma karɓar ayyukan neman kusanci zuwa gare shi da kuma kankare zunubai shi ya cancanta a gode masa ya yi halitta kuma ya daidaita halitta ya faɗa kuma gaskiya ya faɗa ya shar'anta kuma shi gwani ne ba a ci masa gyara duk wata hikima wadda ta kai matuƙa to ta tabbata a gare shi cikin dukkan abin da ya shar'anta babu kuma abin da bai sani ba shi masani ne ga komai babu wani abu da yake ɓuya a gare shi Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin alƙur'ani babu wani sha'ani da kuke kasancewa a cikinsa babu wani ƙur'ani da kuke karantawa babu wani aiki da kuke aikatawa sai face muna halarce cikin dukkan abin da kuka kutsa a cikinsa babu abin da yake ɓuya ga ubangijinka ko da gwargwadon ƙwayar zarra ko a cikin ƙasa ko a sama komai ƙanƙantarsa komai girmansa sai face dama can Allah ya riga ya rubuta shi yana cikin littafin wato Allahul Mahfuz ba zai ɓata ba muna gode wa Allah muna tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa mun shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kadai kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba mun kuma shaida annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah shi ne mafificin wanda ya bauta wa Allah babu kuma wanda ya kai shi a cikin waɗanda suka yi azumi suka yi tsayuwar dare ya Allah muna roƙonka kai masa salati ka ƙara daɗin salati a gare shi da kuma sallama da shi da sahabbansa da alayensa da kuma dukkan waɗanda suka bi hanyarsa ya ku bayan Allah ine muku murna kuma mu yi wa junanmu murna da wannan rana ta idi ina muku murna har yanzu da wannan rana ta gafarta zunubai cewa mun wuce wata fatara wani lokaci wata guda muna azumi ga Allah mun yi tsayuwa ta dare mun yi sadaka mun yi dukkan abin da za mu kusanci ubangiji da shi kuma mun roƙe shi mun risina gare shi mun ƙasƙanta gare shi mun ɗaga hannayenmu ga ubangiji wanda yake cika alkawarin duk abin da ya yi alkawarinsa baya karya alkawari ya ce in an bauta masa zai ba da sakamako gwaggwaba shine shiga aljanna ya Allah muna roƙonka Allah ka saka mana akan abin da muka aikata na alheri ina muku murna har yanzu ya ƴan uwa musulmi haɗuwar ku a wannan fili domin sallar idi gaban ubangiji mai jin kai mai rahama kuna masu murna da farin ciki kuma kun fuskance shi kuna roƙonsa ya karɓa muku abin da kuka yi a waɗannan kwanaki naku ya ku bayin Allah babban abin da zan ja hankalinmu a yau a kansa shine mu kiyaye mu haɗa kanmu mu kiyaye zambiyoyin shaiɗan kada mu bi su mu haɗa kanmu akan gaskiya amma akan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam duk abin da aka yi babu haɗin kai a cikinsa sakamakonsa faɗuwa ce da rashin cin nasara ku yi riko da abin da ya haɗa kan al'ummar farko da ta gabata menene ya haɗa kan sahabbai menene ya haɗa kan tabi'ai shugabannin musulunci menene ya haɗa kansu bin littafin Allah bin ƙur'ani bin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ku zama masu haɗin kai tare da shugabanninku dole ne a cikin al'umma sai an samu shugabanci duk wanda yake tsammanin zai rayu shi kaɗai ba za a samu shugaba a kansa ba to haƙiƙa sai dai ya daidaita kansa da dabbobi amma ɗan adam bai yi ɗan adam wato Allah bai yi ɗan adam don ya zauna kowa zaman 'yan marina kowa da inda yake fuskanta babu shugabanci babu kuma jin cewa kai dan wani bangare ne na wannan duniya wato kai a cikin dan adam musulmi kake kuma ku, kada ku saurara zuwa ga kiraye-kirayen waɗanda ba su da basira ba su da tunani mai kyau akan wannan al'umma abinda suke sha'awa shine wannan al'umma ta wargaje babu shugabanci babu jagoranci babu tausayi daga na sama zuwa na ƙasa babu girmamawa daga na ƙasa zuwa na sama wanda wannan abun abu ne da zai wargaza al'umma babu kuma lokacin da muke buƙatar in dai wa'azi ne a yi mana shi a kan mu zauna mu so juna mu ƙaunaci juna mu kuma mu yi riko da wannan addinin namu to babu lokacin da ya cancanta a ja hankalinmu a kan wannan irin yanzu ya ‘yan uwa musulmi lalle haɗin kai kuma akan gaskiya ba kawai haɗin kai na fatar baki ba haɗin kai akan gaskiya wanda yake buƙatar sai an yi sadaukarwa sadaukarwa ta sadaukarwa ta gaske ita ce kowa ya bar son zuciyarsa a haɗu akan abin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi inda ba abin nema ba ne da Allah bai umarni da shi ba amma ka je ka karanta alkur'ani babu inda Allah ya ce a raba kai ka je ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda ya umarni a wargaje ya faɗi cewa za a rarraba amma wannan rarrabuwa da za a yi ba abu ne da Allah yake so kuma ya yarda da shi ba a'a abu ne da Allah ya haramta a rarraba kai ya yi umarni a haɗa kai ya uwa musulmi Allah maɗaukaki ya umarce mu ya siffanta mu da cewa muminai sashen su daga sashe suke wal mu'minuna wal mu'minatu su muminai maza da muminai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su majibinta sashe ne masu ƙaunar sashe ne masu ji da sashe ne masu taimakon sashe ne kuma inda a ce wannan abu ba abin nema ba ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba da kuma bai tsoratar akan abin da yake kishiyarsa ba Allah maɗaukaki yana faɗi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riƙo da igiyar Allah sai da ya ƙarfafi wannan da kalmar jami'an gaba ɗayanku kada wani ya bi can wani ya bi can wani ya bi nan wani ya bi nan Allah ya haɗa mana mahaɗa a nan ya ce mu haɗu ita ce hablullah menene hablullah igiyar Allah ba wata igiya ce da aka sako ta da kake gani ba ma'ana addinin Allah alƙur'anin Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama juna tare da tsayawa kan kalma guda Allah maɗaukaki umarnin da yake nan a suratul amfali Allah ya yi hani mu rarrabu mu tarwatse mu watse kowa ya kama gabansa domin wannan wani abu ne da yake jawo faɗuwa ko a yaƙi ne faɗuwa ko a tabbatar da manufofin gudanar da rayuwa faɗuwa a dukkan abin da ake so a ci nasara a kansa Allah maɗauki yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba hukum kada ku yi sabani a tsakaninku in kuka yi haka za ku faɗi sannan kuma ƙarfinku zai tafi shine wa tadhhaba hukum wasbiru ku yi haƙuri haɗin kai sai an yi haƙuri sai ka bar abin da zuciyarka take so ka yi haƙuri da abin da ɗan uwanka yake riƙe da shi sannan a zauna lafiya in kowa ba zai haƙuri ba kowa manufarsa shine a bi shi shi kaɗai in ba a bi shi ba kuma a yi tawatse to lalle kuwa wannan ba a kyautata wa juna ba al'imamu muslim ya ruwaito hadisi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة للي ألا يا يرجع da abubuwa uku gare ku ya kyamaci abubuwa uku kuma kar ku aikata su ya yarda yana so an ta abuduhu ku bauta masa kuma kar ku haɗa kowa da shi a wajen bauta sannan ku haɗa kanku shine abu na biyu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayanku kada ku rarraba abu na biyu kenan sannan ya ce abu na uku kai shine wala tafarraqu kar ku rarraba sannan ya ce wa yakrahu lakum thalathan yana kin abubuwa uku gare ku yana kyamatar su su ne me qila wa qala jita jita ya Allah kai dadin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba irin wannan abu yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke wargaza kan mutane jita-jita yaɗa jita-jita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a hadisin wannan ya ɗauki wannan zance ya kai wannan wannan ya musamman a irin wannan zamani da muke ciki na wato abin da ake kira a kafofin sadarwa na zamani waɗanda kowa ya samu labari kawai ya yaɗa shi da abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba to babu abin da ke raba kan mutane irin wannan da kuma waɗanda haka kawai suke yaɗa maganganu su gutsuro wani ɓangare na wani zance ba kammalalle ba su yaɗa shi a cikin jama'a don mutane su ɗauki wata mummunar fahimta akan wani ko akan wata al'umma wanda duka manufarsa ita ce kar a zauna lafiya to a yaƙi wannan abu baki ɗaya ya ƴan uwa musulmi abu na ƙarshe abu na biyu kasrata su'al yawan tambaye tambaye da roƙo sannan kuma wa iba'atal mal da tozartar da dukiya da barnatar da dukiya ya ku ƴan uwa musulmi haɗin kan musulmi haɗuwa akan gaskiya ba wani abu ne da za a rena shi ba bal abu ne da aka gina musulunci a kansa al'imamu muslim da ya zo sharhi akan wannan hadisi yake cewa a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna Allah yarda lakum salasan abubuwa uku Allah ya yarda muku su yace fa huwa amrun biluzumil jama'ati biluzumi jama'atil musulmi umarni ne cewa mu yi riko da al'umma ma'ana ka zauna cikin al'umma kada ka fanɗare ka zama kai kaɗai kai kaɗai ba za ka yi al'umma ba dole ne mu haɗa kanmu in kowa ya ce dole sai an bi ra'ayinsa in ba haka ba komai ya wargaje to hakika ya zalunci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imamu tahawi yana faɗi a cikin littafinsa na aqida yace wa naral jama'ata muna gani ma'ana ƙaulin mu ne aqidar mu ce aljama'a a haɗa kai a zauna tare da juna kada wani ya ɗauki makami ya je yana kashe mutane yana kafirta su yana wajabta cewa sai an yaƙi al'umma wannan ba daidai ba ne ya ce muna ganin wannan umarni na a haɗa kai haƙƙan wa sawaban gaskiya ne kuma shine daidai wal furqata muna itiƙadin muna ƙudurtar cewa rarrabuwar kai zaigan wa udwa wa azaban cewa karkacewa ne kuma sannan azaba ce ya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna san rahama to ku haɗa kanku ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya zo da shi maganganun akan wannan suna da yawa ya ku ’yan uwa musulmi ina jan hankalinmu kada mu bari mu bi ra'ayoyin abokan gabanmu da suke so kar mu zauna lafiya mu yi ƙoƙari duk inda za mu ba su kunya mu faɗaku cewa abokan gabanmu suna murna ‘ya'yanmu sun lalace sun shiga shan ƙwaya abokan gabanmu suna murna cewa ba mu da shugabanci da jagoranci abokan gabanmu suna murna cewa ba mu da manufa a rayuwa to ya ku uwa musulmi duk wata dama da waɗancan mutane suka samu ta su mazzaƙa mu su gurɓata mana lamari to fa ba za su batta ba mu ne za mu tashi tsaye mai riƙo da igiyar Allah mai riƙo da kuma shugabanninmu mu sa su a gaba duk abin da al'umma take so su samo mana shi kuma kar ya zama cewa aikinmu shine zubar musu da mutunci da zubar kanmu mutunci dole ne mu haɗa kanmu abin da ake so a gani cewa mun tagayyara mun lalace mun shiga yunwa mun shiga yaƙi babu zaman lafiya to mu ba su kunya akan haka ta ɓangaren me ta ɓangaren haɗin kai ta ɓangaren tattala kalmar mu mu zama wuri guda dukkan abin da kuma zai yaƙi wannan lamari namu to mu tashi mu haɗa kanmu mu yaƙe shi ya ku bayan Allah babban abin da zai samar mana haɗin kai shine tauhidin Allah in aka yi tsammani cewa ta hanyar wani abun daban da ƙungiyancinmu da karkace-karkacenmu ta haka za mu haɗa kai to ba za mu same shi ba sai mun koma gaba ɗayanmu mu bauta wa Allah shi kaɗai mu bar duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba a daina bautar gumaka da bishiyoyi da ƙoramu da bokaye a daina zuwa wurinsu a tsaya gun Allah shi kaɗai babu wanda ya kai shi ƙarfi duk abin da muke so kuma zai mana babu abin da ya gagare shi shi ya mallaki komai mu ɗin shi ya mallake mu ashe kuwa ba zai manta da mu ba duk abin da muke so na zaman lafiya na abin da za mu ci na kuma ƙarfin tattalin arziki to ba za mu same shi ba sai mun koma zuwa ga Allah ku koma zuwa gare shi shi kaɗai a ƙasƙanta zuwa gare shi shi kaɗai a ji tsoronsa shi kaɗai a dogara gare shi shi kaɗai kada a karkata zuwa ga maɓarnata masu yaɗa shirka a cikin al'umma da da'awar wani abu ma wanda ba Allah ba a dangana masa shi ma cewa Allah ne ku yi riko da igiyar Allah ya ku bayan Allah kuma ku yi riko da hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wata hanya da takaita kuma ya ku bayan Allah mu sani cewa in mun samu saɓani to muna, muna da inda za mu je Allah ya gaya mana ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ya ku masu imani waɗanda suka ba da gaskiya ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ɗa'a ga manzan Allah da kuma shugabanni a cikinku wannan umarnin Allah ne ya ce fa'in tanaza'atum fi shay'in in kun samu saɓani a wani abu in kun samu saɓani a wani abu farudduhu to kuma da shi ilallahi zuwa ga Allah shine a koma alkur'ani war rasuli da kuma manzan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a koma hadisansa magana ce kuru-kuru kowa ya bar abin da ya dame shi ya zo a haɗu akan alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in kun kasance ku masu imani ne da Allah da ranar ƙarshe in ji Allah ya ce wannan shine mafita mafi kyawu da kuma mafuskanta mafi kyawu da fassara mafi kyau ya ku masu da'awa masu wa'azi masu ilmantarwa ku ji tsoron Allah dangane da wannan al'umma da Allah ya bada amanata a wuyanku cewa ku shiryar da su ku haɗa su da Allah ba ku haɗa su da kawunanku ba ku haɗa su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi masa ɗa'a ba magana ce ta in daga kungiya ta wannan ma ya daga kungiyarsa ba kowa ya rarraba an da harkar addini hanyar neman abinci a ji tsoron Allah a riƙe wannan amana amanar kiran mutane amanar ilmantar da su a ɗora su akan hanya su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kada ku bautar da su su zama suna bauta muku, bayin Allah ne ba bayinku ba ne, kuma kada ku nemi duniya da su, duniya tana nan, kowa yana nemanta a neme ta ta halal duk abin da kake so a duniya, to Allah ya rubuta maka, kuma ba za ka fita daga wannan duniyar ba. sai face ka cire banka don haka baka buƙatar ka hau ka faɗar wani ka cuce shi sannan ka kafa duniya ka ji tsoron Allah amanar da Allah ya baka ita ce ilmantarwa da wa'azi da karantarwa aikin annabawa ne shi kuma aikin annabawa ba a samun ladansa a duniya ladansa a lahira yake ya Allah muna roƙonka ka ba mu taufiƙi ya ku bayan Allah ku tuna wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu da ‘yan kwanaki kaɗan ya yi magana a kan a mai da hankali a kan sallah a mai da hankali a kan sallah sannan a kula da mata a ilmantar da su a ba su haƙoƙinsu su amana ce a hannunmu wajibi mai gida ya kula da matansa ciyarwa da tufatarwa wurin zama da dukkan kula da haƙƙi rashin ba su kulan nan shi ke sa su tagayyara su fita su je su nemi wannan abu ko da ta hanyar da bata dace ba ‘ya'yanku ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah dangane da su ku neman musu hanya mai kyau da za su shiga aljanna ta hanyar ilmantar da su da ɗora su akan hanya ya ku musulmi ku tashi tsaye ku nemi abin da zai amfane ku ku daina zama a nemi ku gori kifi a yi noma da gaske abba zama a je a nemi abin da za a tsare mutunci don me za mu zauna ana kallon mu a matsayin mabarata a tashi a yi ilimi abba zama kowa ya ilimi ilimin sana'an nan shine ake cewa ilimin boko ilimin addini mu san yadda za mu bauta wa Allah dole ne mu tashi amma mu zauna da wannan jahilcin ga shaye-shaye ga lalacewa duk ta lullube mutane ta ko'ina to al'umma za ta halaka kuma za ta lalace ya ku samari mazanku da matanku ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan ku kiyaye kada ku bi hanyoyin shaiɗan waɗanda ya tsara muku domin ku lalace kar ku bi shi kuma ku tsaya ku riko da addini addinin nan shine mutuncinku shine zai rike mana wannan future ɗin da muke gani wato rayuwar mu ta gaba in dattijai suka gusa babu wanda ya rage sai samari in samari suka gurɓace da handama da babakere da lalacewa da zinace-zinace da luwatsi da kafircewa Allah to al'umma fa ta riga ta halaka babu abin da zai haɗa kan mutane da ya kai addini ƙarfi addini shi ya yaƙi ƙabilanci addini shi ya yaƙi ɓangaranci addini shi ya yaƙi wani na ganin ya fi wani addini shi ya yaƙi bambancin launin fata babu abin da zai haɗa mu akan gaskiya irin addinin musulunci don haka mu ji tsoron Allah mu tattaru akan wannan hanya ya ku bayin Allah babu hasara cikin duk abin da kuka kashe na ilmantar da 'ya'yanku in gwamnati bata iya komai na harkar ilimi ba wajibi a tashi kowa ya baiwa ɗansa ilimi tilas ne da za a tambaye ka wajibi ka nemi yadda za ka yi ɗanka ya karatu kai ma kai karatu zaman haka mu bar 'ya'yan nan wanda suka kasa ƙarasa sakandare ga sunan da yawa wanda suka ƙara suka kasa su ƙarasa jami'a ga sunan da yawa dubbai kuma kowa ya rasa hanyar da zai rayu sai ya ga wai bakin cikin nan na rayuwa ba shi da hanyar da zai maganin sa wai sai ta hanyar shaye-shaye yau a turo mana wannan a tumbuɗa wannan a zuƙi wannan a afa wannan gaba ɗaya al'umma yara sun lalace babu wanda za a iya dogaro da shi nan gaba wajen shugabanci wajen kasuwanci wajen ilimin saboda me in babu hankali babu ilimi babu rayuwa to ba za a san ya kamata ba ballantana a san yadda rayuwa za ta yi daɗi na tsawaita muku da yawa a yi haƙuri muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi ayyukanmu na ibada Allah kuma ya samu dace ya Allah muna roƙonka ka ƙara salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقك الله ككربي ayyukan ibada da muka yi a wannan wata da ya gabata watan Ramadan Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin da muka yi Allah ka karbi sadakar da muka yi Allah ka karbi itikafin mu Allah ka karbi dukkan aikin alheri da muka aikata shi Allah ka hada kawunan mu Allah ka sa mu zauna lafiya ya Allah kasan nan tamu kada ka barta ta wargaje Allah ka hada kanmu Allah ka hada zukatan mu akan gaskiya Allah ka sa mu bi daidai Allah ka dauki hannun shugabanninmu ka dora akan tafarki madaidaici ya Allah ka taimaki shugabannin kasan nan tamu Allah ka taimaki shugaban jihar nan tamu da shugabanninmu baki ɗaya mai girma gwamnan jihar Jigawa Allah ka taimake shi akan shugabancin al'umma da shi da mataimakansa Allah ka bashi mashawarta na ƙwarai sarakunanmu mai martaba sarkin dutse ya Allah ka tsare hannunsa ka tsare kafarsa Allah ka tare shi dukkan abin alheri Allah ka bashi Allah ka taimake shi gabansa da bayansa dukkan abin da ya sa a gaba Allah ka taimake shi akai sarakunanmu na jihar Jigawa baki ɗaya baki ɗayansu ya Allah ka haɗa kansu, Allah ka ba su zaman lafiya da su da al'ummominsu, ya Allah ka taimaki malamai a jihar Jigawa, ka tabbatar da su akan hanya wato matsakaiciya, Allah ka daidaita lamarinsu, ya Allah ka ba mu dukkan abin da zai inganta mana rayuwarmu ya Allah ka nesanta mana dukkan abin da zai bata mana rayuwarmu ya balbalta ta ya lalata ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am